الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna hudu ga watan rabi'ul akhir wannan hudu ga watan jumadal akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 27 ga watan 12 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sharhu sunna da shekhul imam abi ibrahim ismail ibn yahaya ibn ismail almuzani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar mi na'am sai mi na'am wai misali sallah mai raka'a hudu sallah mai raka'a hudu da mutum ya yi raka'a uku sai ya manta ya zauna ya yi tahiya ya salamci yaya gyaran sallar yake to a lokacin nan tashi zai yi ya fuskanci alkibla ya yi takabiratul ihram ya zo da wannan raka'a ɗaya wadda ta rage sai ya zauna ya yi tahiya ya salamce in ya salamce sai ya duka ya yi sujada ba'adi wannan shine gyaran sallar kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sallaci ɗaya daga cikin sallolin yamma kamar yadda wata riwaya ta bayyana sallah ta la'asar ce da aka yi raka'a biyu sai ya manta ya zauna da aka yi raka'a biyu sai ya salamci sai ya koma can gefen masallaci ya yi kishingide a kan wani kututturen icce na dabino sai wani daga cikin sahabbansa ana masa laƙabi zuliyadai sai ya zo sai yake tambaya ya ce ya rasulallahi sallace aka rage ko kuma mantawa kai da Allah ya ce ba a rage sallah ba ban manta ba ya ce to ya rasulallahi raka'a biyu ne kai a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi wasu daga cikin sahabbansa ya ce shin haka ne abinda zuliyadaini ya faɗa cewa raka'a biyu muka yi suka tabbatar masa suka ce kwarai ya rasulallahi raka'a biyu aka yi a lokacin na manzon Allah ya dawo mahallinsa na liman ya yi kabbara ta harama jama'a suka bi shi ya ciko waɗannan raka'a biyu da ta kubce wannan da ya manta bayan ya salamce manzon Allah ya duka ya yi sujada ba'adi to don haka wannan hadisi nassi ne a bayyane wanda yake tabbatar mana duk wanda ya salamce kafin cikar sallah to sai ya tashi ya zo da abin da ya manta idan ya salamce kuma zai duka ya sujada ba'adi na'am to sai ka daga murya yin bawali daga tsaye halaka ne ba haramun ba ne in har ya kama mutum ya yi bawali a tsaye halaka ne kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisi yana cikin sahihul bukari zan Allah ya isa wani jibji zan Allah ya yi bawali a tsaye illa kasancewar al'adarsa da ɗabi'arsa galibi yakan tsugunna ya yi wannan bawali a tsaye domin ya yi ma al'umma bayani game da halaccinsa don haka malamai suka ce musamman ma a gunda idan ka tsugunna tufafinka za su iya ɗaukan najasa an gane ko to yin bawalin a tsaye shine ya fi dacewa don kada ka ƙazamtar da tufafinka don haka ko babu wata larura ko babu wata illa mutum yana iya yin bawali a tsaye kuma ya aikata halak ba haramun bai don haka hadisin aisha allah ya ƙara mata yadda da take faɗa take cewa duk wanda ya ba ku labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama na bawali a tsaye kar ku gasgata shi ta ce manzan Allah baya bawali sai a tsugunne hadisi ne sahihi malamai suka ce wannan aisha tana faɗar iya abin da ta sani ne an gane ko shi kuma wancan sahabi da ya rawaito shi ma abin da ya gani da idansa ne yake tabbatarwa shi ne ya ce intaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila su baɗati ƙaumi fa bala ƙa'ima ya ce wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya isa jibjin wasu jama'a manzan Allah sai ya yi bawali a tsaye ya ce na zo masa da ruwa ya tsarki kuma ƙa'ida malamai suke faɗa almusbitu muƙaddamun alal nafi mai tabbatarwa shi ake gabatar da faɗarsa akan wanda ya kore ita aisha anan tana kore bawali a tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma wancan sahabi yana tabbatarwa cewa da idan shi ya ga manzon Allah yayi don haka ka'ida ce duk wanda ya ce ana yi faɗar shi ake gabatarwa akan wanda ya ce ba a yi don haka dai yin bawali a tsaye ba sunna ba ne halak ne manzon Allah ya yi ne domin ya ma al'umma bayanin halaccinsa da wani uzuri ko babu wani uzuri halak ne mutum ya yi amma abinda manzala sallallahu salama ya nace akan shi yau da gobe galibi in zai yi bawali tsugunnawa yake to amma kamar misali in kana rayuwa a cikin al'umma waɗanda sun jahilci karantarwar addini wanda kuma su a al'adarsu da ɗabi'arsu idan aka ga mutum ya yi bawali a tsaye za a tuhumce shi a munana masa zato a ce arni ne ko ya yi wani abu wanda ya zo ya keta mutuncinsa to abin da ya kamata mutum ya nisanci haka an gane ko in har za a munana maka zato a tuhumce ka to abin da ya kamata ka nisanci haka domin yin a tsaye halak ne ba sunna ba ne na'am
lagoro sai ya muka gari sai ka ne bayan azawar sai azawar raka hudu sai ya muka gari kabar zai yi mi zai bulaguro eh sai azawar sai raka hudu sai kuma ya yi jan kakadim ya yi wannan kasar kasa inda zai daina ba a zawar kare inda rage ba to sai motar ta jinkirta har zuwa zuciyar wata kai ba
a takaice dai kafin ya fara bulaguron ya yi kasarin sallah ya kulla kayan shi bai hau mota ba kuma ya yi kasarin sallah kuma ya yi jami'i wannan ya yi kuskure amma a faɗa mafi rinjaye matafiyi baya fara kasarin sallah sai ya bar gari sai ya zamanto gabansa da damarsa da hauninsa babu sauran gine-ginen gari in lokacin sallah ya sannan zai yi kasarinta kuma a cikin wannan yanayi na bulaguro ne aka masa rangwame game da jami'in salloli biyu masu tarayyar lokaci a zahar da la'asar ko magarba da isha dalilin da yake tabbatar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai zo makka a hajjin bankwana da shi da sahabbansa sun ɗaura kaya an shirin tafiya da lokacin azahar ya yi a birnin madina ya sallaci azahar raka'a hudu manzon Allah yi ba kasarin ta bai bayan an gama azahar aka kama hanya an zo zulhulaifa shine miƙati lokacin la'asar yayi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya sallaci sallah ta la'asar yayi kasarin ta wanda tsakanin madina ta da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi da zulhulaifa mil goma sha biyu ne duka bai wuce ba ba mil sha biyu bai wuce kilo goma sha biyu ba to kaga in har cewa matafiyi idan ya yi niyyar bulaguro ya kulla kayansa ko bai fara tafiya ba zai yi kasarin sallah da manzan Allah ya yi kasarin ita wannan azhar din amma bai yi kasarin ta ba sai da ya zo a cika ta yi da ya zo zulhulaifa lokacin la'asar ya yi a lokacin nan ya yi kasarin ta kuma hallo inda a ce mutum ya kulla kayansa yana iya yin jam'u ta kadim ko jam'u ta akir da manzan Allah ya yi azahar da la'asar kin a wannan lokaci in yaso kuma a yi ta tafiya don haka dai a takaice matafiyi baya fara kasarin sallah a faɗa mafi rinjaye sai idan ya bar gari an gane ko ma'ana babu sauran gine-gine tare da shi a wannan lokaci ne ya halatta ya kasarin sallah kuma a wannan lokaci ne zai iya yin jami'in salloli biyu masu tarayyar lokaci a zahar da la'asar ko kuma magariba da isha darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun fara wannan littafi wanda ake kiransa da suna sharhu sunna lil muzani darasi da ya gabata mun karanta mukaddimar da malam ya zo da ita a farkon wannan littafi wanda kuma ita mukaddimar ta kunshi wato wata addu'a ce ta musamman wato malam yake yi addu'ar da ta kunshi neman tsari da kariya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk wasu abubuwa waɗanda za su iya zame ma bawa matsala a rayuwarsa ta duniya haka a makomarsa lahira abubuwan da za su iya sabbaba masa taɓewa Allah ya kare mu kamar yadda a dunkule yake faɗa a saman Allah wa iyakun bitakwa shi ne yake cewa Allah nake roƙo wato mu da ku ya kare mu bitakawa game da wato tsara dokokinsa wanda tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala shine babban garkuwa da kariya wadda za ta tsarabawa game da duk wani abu da yake ki yake kyama da duk wani abu da yake jin tsoro a rayuwarsa ta duniya haka a makomarsa lahira iya gwalgwadon takawa ta bawa iya gwalgwadon tsaro da kariya da zai samu daga gun Allah subhanahu wa ta'ala saboda aminci wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cancanta ma bayinsa wannan aminci baya kasancewa sai ga waɗanda suka tsara dokokinsa suka kwatanta iya abin da ya umarce su bakin gwalgwadon iyawarsu abin da ya hane su suka hannu to waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya cancanta musu aminci a wannan rayuwa ta duniya haka a makoma lahira to shi yasa yace asamana Allahu wa iyyakum bittaqwa sai yace wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda addu'a ta bi kenan yace Allah nake roko mu da ku yayi mana dace limuwafaqatil huda wato game da dace ma shiriya me ake nufi da shiriya wato shine al'ilmun nafi ilimi wanda yake mai amfani ilimi mai amfani shine bin alkur'ani da sunna an gane ko bin alkur'ani da sunna ma'ana Allah yake roƙo cewa mu da ku yayi mana dace game da wato shine bin shirya a cikin dukkan maganganu da dukkan ayyukanmu ya zamanto mun dace ma shiriya shiriya shine kenan al'ilmun nafi ilimi mai amfani ilimi mai amfani ko shine ilimin da aka gina shi akan fadar Allah subhanahu wata'ala da fadar manzansa akan fahimtar magabatan kwarai mazanjiya kamar yadda yake fada huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi alhuda malamai suka ce al'ilmun nafi dinul haq shine al'amalus salih aiki nagari domin kasancewar bin alkur'ani da sunna ita ce hanya ɗaya-ɗaya ta samun tsira ga dukkan bawa a nan rayuwarsa ta duniya haka a makomarsa lahira saboda shi ne iya abin da mutum in yayi ruko da shi to ya kubuta game da dukkan wani hayaniya da duk wata guguwa wadda za ta iya zamar da mutum gabarin tafarki madaidaici duk wanda ya riko da alkur'ani da sunna to tabbas ya yi riko da igiya wadda take amintatta wadda ba ta katsewa kuma ya yi riko da abin da zai ba shi tsaro da kariya game da dukkan wata bata kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa manya ata sun billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da Allah to tabbas an shiryar da shi zuwa wannan tafarki wanda yake mai kekke riko da Allah shine riko da littafinsa da sunnar manzansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu tabbacin haka cewa duk wanda ya bi alkur'ani da sunna to ya amuntu game da bata a hadisin da yake faɗa taraktukum yake cewa taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati manzon Allah yace na bara muku wasu al'amurra guda biyu matukar kun yi riko da su har abada manzon Allah yace ba za ku bace ba sai yace alqur'ani da sunnata shi ne anan malam yake mana addu'a ya ce wa wafaƙana wa iyakum limuwa faƙatil huda mu da ku Allah nake roƙo ya mana dace ya mana gaman katari limuwa faƙatil huda ga dacewa shirya ma'ana a cikin maganganunmu da ayyukanmu ya zamanto mun dace ma alƙur'ani da sunna shi ne sai yake faɗa sai ya ce fa'in amma ba'adu bayan haka fa'in na ka sa'alta ni an uwabe halaka mina sunnati amran tusabbiru nafsaka alatta masu kibihi malam yake faɗa ga wanda ya yi masa tambaya wanda wannan tambaya da aka yi masa ita ce sababin wallafa wannan littafi shine yake faɗa yace fa innaka lalle kai mai tambaya sa'altani ka tambaye ni an uwabbi halaka mina sunnati amra in bayyana maka wani al'amari mina sunnati wato game da aƙida an gane ko abinda ake nufi da sunna anan abinda malam yake nufi da sunna anan shine al'aqida ma'ana tauhidi kamar yadda magabata sukan ambaci aƙida da sunna kamar yadda wannan ya yawaita a cikin wato littattafan magabata sukan ambace ta da wannan suna kamar yadda bayani ya gabata akwai littafi mai suna as-sunna na ibnu abi asim wanda littafi ne na aqida haka akwai as-sunna na abdullahi ibnu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ash-shaybani sannan akwai sharhu sunna na al-imam al-barbahari haka kuma akwai sarihu sunna na ibn jarir at-tabari kamar yadda malam ya ambaci wannan littafi nashi sharhu sunna abinda suke nufi da sunna ma'ana akida to shine yace fa innaka sa'altani an uwabbi halaka min sunnati ka tambaye ni na bayyana maka wani al'amari wato game da sunna shine ma'ana akida tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wanda zaka wato kimsa ma zuciyarka hakuri da juriya ala tamassuki bihi akan ruko wato da wannan hanya kasancewar wato dole ne ruko da sunna sai mutum ya dau hakuri ya jimre an gane ko saboda kasancewar akwai fitintunu waɗanda suke masu yawa da shibuhohi waɗanda ake watsawa a cikin al'umma matuƙar mutum bai jure ba to ba yadda za a yi mutum ya gina zuciyarsa akan wannan aƙida wadda take ingantacciya wanda kuma kasancewar haka abin da yake taimaka ma bawa ya yi riko da aƙida ingantacciya yana kasancewa ta hanya biyu al'amurra biyu abu na farko sai bawa ya kaskanta kai zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya dukufa akan yin addu'a ba dare ba rana na cewa Allah ya tabbatar da zuciyarsa da dugadigansa akan wannan hanya mai kakka kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yawaita faɗar ya muƙallibal ƙulubi sabbit kalbi ala dinik ya ubangiji mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan shine hanya ta farko mutum ya yi ta addu'a na Allah ya tabbatar da zuciyarsa akan wannan tafarki mai kakke kamar yadda in ka koma cikin alkur'ani addu'o'i ne na magabata kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa yana daga cikin addu'a ta mu'minai rabbana la tuzighi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab mu'minai ne suke addu'a ya ubangijinmu kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu to dan haka kuma can rabbana afrigi alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin kenan abin al'amari na farko wanda za su te wanda zai taimaka ma bawa akan wato daukan hakuri da jurewa akan riko da wannan aqida ingantacciya shine yawaita addu'a lamari na biyu shine yawaita karanta littattafai na aƙida wanda malamai ahlus sunna wal jama'a suka wallafa duk wasu littattafai waɗanda suke na aƙidar ahlus sunna wal jama'a aƙida ingantacciya to mutum ya ringa bibiyar su ta hanyar karantawa da sauraro a duk inda ake karanta littattafai na aƙida to mutum ya yi ƙoƙarin saurara wannan zai taimaka ma mutum akan ɗaukan haƙuri da juriya wato akan riko da wannan aƙida wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yazo mana da ita shine malam sai yace wa tadra'u bihi anka shubahal aqawil kuma abinda zaka iya ije ma zuciyarka zaka ije ma kanka dukkan wasu shubuhuhi na maganganu wato a sababinsa abinda duk wata shubha in ta zo to zaka iya kokarin ije ma kanka kaga ba yadda za a yi mutum ya ije ma kansa duk wata shubha dole sai ya kwankwadi aqida ta ahlus sunna wal jamaa ma'ana kana bibiyar littattafan da malamai suka wallafa na aqida ingantacciya to wannan duk wata shubha in ta zo kana da abin da zaka iya ije ta da shi shine malam sai ya ce wa muhdathatu dallin wato da bid'o'i na waɗanda suke batacci wanda suka kauce ma tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi suka kago wasu abubuwa suka kimsa su a cikin addini da sunan addini alhali ba su da kai balantana kafa ko mu ce ba su da asali ba su da tushe a cikin addini kenan ba yadda za a yi mutum ya ije ma kansa dukkan wasu bidi'o'i da ake zawa da su dole sai ya bi waɗannan hanyoyi biyu yawaita addu'a Allah ya tabbatar da dugadagansa akan gaskiya da kuma yawaita karanta littattafai waɗanda suke ingantattu littattafan da ahlus sunna wal jama'a suka wallafa shine malam sai yake faɗa yace wa qad sharahatu laka minhajan mudihan malam yace tabbas na bayyana maka wata hanya wadda take mai bayyanar da wato abin da ka sa gaba an gane ko menene abin da muka sa gaba ita ce hanyar da za ta kai mu zuwa ga aljanna don haka hakikance wannan hanya wadda za ta kai bawa zuwa ga aljanna ba ta kasancewa sai mutum a farko ya inganta aƙidar shi saboda ita aƙida in ta inganta to duk abin da mutum ya gina na ibada zai samu gun zama amma matukar aƙida ba ta yi kyau ba duk abin da mutum ya gina na ibada sunan shi shi kenan shine malam yace wa qad sharahtu laka minhajan tabbas na bayyana maka wata hanya mudihan wanda za ta bayyana maka hanyar za ta kai ka zuwa ga aljanna kenan shine farko ka yi ƙoƙarin inganta wato aƙidarka aƙidarka ta zamanto aƙida ingantacciya aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wadda aka gina ta akan alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata shine malam yace lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan malam yace ban takaita ma kaina da kai nushan wato ga galgadi fihi a cikin bayanin wannan manhaji a galgadi ne malam yace nayi matuka wanda farkon galgadin kaina nake ma kuma sannan da kai wanda ka tambaye ni wanda wannan yana nuna mana cewa farko musulmi abinda ya kamata yayi kokari yayi ma kansa nasiha yi ma kai nasiha shine kokarin tabbatar da ita da seta ta akan wannan tafarki mai kyakke duk wani abu wanda ya ci karo da wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farko kai kokarin nisanta kanka gabarinsa sannan kuma sai kai kokarin duk yan uwanka mu'minai kai kokarin janyo su da kokarin dora su akan wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa anan malam yace kenan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan yace ban takaita ma kaina da kai fihi nushan ma'ana galgadi ga galgadi fihi a cikin bayanin ita wannan hanya ma'ana wannan akida shine sai malam yake fada sai yace bada'atu fihi bihamdillahi zirrushd wa tasdidi yace na fara fihi game da bayanin wannan manhaji shine yace bi hamdillahi da yaban Allah subhanahu wata'ala zirrushdi ma'abucin shiriya wattasdidi wato da wannan wattasdidi da yi ma bawa dace domin yi ma bawa dace abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala dan ba wani wayo bane da dabara da sanin yau da gobe zai sa mutum ya saita kanshi akan hanya mai kakkiya a'a dace ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake zabar wanda ya so daga cikin bayinsa yayi masa kamar yadda annabi shu'aib alaihi salam ubangiji ta'ala yake hakaito mana fadarsa wa ma tawfiki illa billahi gam da katarna ko kuma ka ce dace na bai zamanto ba illa billahi sai da taimakon Allah shi yasa anan malam yace zirrushdi ma'abucin shiryaswa wata sididi wato da daidaita bawa yi masa dace akan wannan tafarki yanan za mu tashi gaba ta gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi a haƙu man zukir wa aula man shukir wa alaihi usni alwahidu samad laisa lahu sahibatun wala walad جل عن التمثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيء الرفيع عال على عرشه وهو دان بإلمه من خلقه مالم الله يجي كنسا نافتا الحمد لله dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah a haƙƙu wanda shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi cancantar manzukira wanda aka iya ambatan shi da duk wasu sifofi waɗanda suke na yabo duk wani za a duk wani wanda za a iya ambata shi da sifofi na yabo a jinjina masa a ziga shi to babu wanda ya fi cancanta sama da Allah subhanahu wata'ala lafazin alhamdu karmu manta kamar yadda bayani ya gabata shine kamar yadda malamai suke faɗa shine ambata wato sifofi da halaye na abin yabo tare da ƙaunarsa da girmama shi zikiru mahasinal mahmudi ma'ahubbihi wa ta'zimihi ambata kyawawan sifofi da halaye na wanda ake yabo tare da ƙaunarsa da girmama shi to don haka duk wani dangi na yabo da jinjinawa da ziga ba wanda ya cancanta a farko a yabe shi sama da Allah subhanahu wa ta'ala. Mi yasa saboda kasancewar shi ne mahalicin kowa da komai, duk wani abu da ka sani a sama ko a ƙasa Allah ne ya samar da shi, kuma ya samar da shi ne da ni'imarsa. An gane ko ya samar da shi ne da ni'imarsa. don haka shi ya cancanci dukkan wani dangi na yabo shi ne sai ya ce a haƙuman zukira mafi cancantar wanda aka ambata domin kasancewar kamar yadda muka yi bayani cewa shine mahalicin kowa da komai kuma gaba ɗayan ni'imomi daga gunsa yake duk wata ni'ima daga gun Allah subhanahu wa ta'ala take kamar yadda ya faɗa wa ma bikun min ni'imatin fa min Allah to don haka kuma a kenan shi ya fi cancanta a yabe shi kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addu'ar da yake yi bayan ya ɗago daga ruku'u manzon Allah yakan faɗa idan ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu sai ya ce mil as-samawati wa mil al'ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi ita min shay'in ba'ad sai ya ce ahalar sana'i wal majdi a haƙƙu maƙalar abd yakan yi wannan addu'a idan ya ɗago daga ruku a shahid abin da yake cikin wannan addu'a sai ya ce ahalar sana'i ya wanda yake ma'abucin yabo cancantar yabo wal majdi da girma sai ya ce a haƙƙu maƙalar abd wannan shine mafi cancantar abin da bawa zai fada duk wani abin da bawa zai fada babu abin da ya kai ne ba Allah subhanahu wata'ala ya jinjina masa shi yasa ai alkur'ani Allah ya buɗa shi da wannan sura ita ce suratul fatiha wanda farko kuma yabo ne da jinjinawa Allah yake yi ma kansa wanda kuma a kaikaice yana karantar da mu ne yadda za mu yabe shi to shi yasa anan malam yace a haqqu man zukira mafi cancantar wanda aka ambata da duk wani yabo da duk wata jinjinawa to Allah shi yafi cancanta a yabe shi shine malam sai yake fada sai yace wa aula man shukira an gane ko a takeice idan aka ce ambatan Allah subhanahu wataala abu ne mai fadi kamar yadda yace fazkuruni azkurkum ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin shi shine at-tahmid wat-tahlil wat-tasbih fadar alhamdulillah yabo ne ga Allah subhanahu ambato ne ga Allah subhanahu wa ta'ala fadar subhanallahi ambato ne ga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan hailala da sauran dukkan wani zikiri da yazo a shar'ance irin su karatun alqur'ani da karantar da ilimi na addini wannan duka yana ƙarƙashin zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai ya ce wa aula man shukira wanda shi ne mafi kamacin wanda aka gode masa an gane ko duk wani wanda zaka iya gode masa akan wata ni'ima da ya maka to farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi cancanta a gode masa wa aula mafi kamaci mafi dacewar man shukira duk wani wanda za a yi masa godiya to Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi cancanta a gode masa a farko me yasa saboda dukkan halittu waɗanda suke cikin sammai da ƙasai da duk abin da yake tsakaninsu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicce su shi ne ya samar da su kuma ya samar da kowa da komai ne da ni'imarsa shi ya halicce mu shi yake azurta mu shi yake ba mu ci yake ba mu sha yake ba mu iskar da za mu shaƙa yake tafiyar da lamarinmu duk wani abin da yake tare da mu na ni'ima daga Allah subhanahu wata'ala yake don haka ya zama wajibi a kanmu mu gode masa kuma shi ne farkon wanda ya fi cancanta a gode masa kafin a gode ma wani ita kwa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tana kasancewa ne ta hanyoyi guda uku. Farko, zuciyarka ta ƙudirce, duk wani abin da yake tare da kai na ni'ima, ka kubuta game da wani wayanka da dabararka da wani ƙarfinka. Ka ƙudirce a zuciyarka cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya nuface ka da wannan ni'ima, ba wani ƙarfinka ba ne ba. yasa ka samu ba wani wayanka bane ba wata dabararka bane a'a kyauta ce ta Allah subhanahu wataala ya nuface ka da ita abinda ake bukata na farko mu tabbatar da shi a zuciyarmu duk wani abu da muka samu na jin dadi ko wani abu da Allah ya ije mana na bala'i da musiba mu sa a cikin zuciyarmu cewa ba karfin mu bane ba wayan mu bane ba wata dabarar mu bace kyauta ce ta Allah subhanahu wataala abu na biyu sannan kuma halshe ya faɗa an gane ko ka ya faɗa cewa Allah ya maka ni'ima ba Allah ya maka ni'ima kuma kullun sai jaje wannan butulci ne domin Allah ya faɗa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis game da ni'imomin ubangijinka da ya jaddada maka fahaddis ka ba da labari sai dai ba da labari gaba da ni'ima tana kasancewa ga waɗanda suke masoya don karka ba wani labari game da ni'imar da Allah ya maka kuma ya gune maka ya yi maka hasada ya kuma shiga yi maka makalkashiya na cewa sai ya ga wannan ni'ima ta gushe daga kanka lalle ka faɗa ga waɗanda suke masoya Allah ya jaddada mun ni'ima Allah ya mun ni'ima wannan shine rukuni na biyu daga cikin rukunai na godiya guda uku abu na uku kuma ka su aikata wannan ni'ima da Allah ya maka kai kokarin sarrafa ta akan yi masa da'a in ni'ima ce ta dukiya kai kokarin ciyar da wannan dukiya akan hanyoyi na alkhairi hanyoyi na yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a in ƙoshin lafiya Allah ya baka wannan ƙoshin lafiya ka yi ƙoƙari ka sarrafa ta a kan ibada in wani tunani Allah ya baka da fahimta i ƙoƙari wannan fahimta taka ka sarrafa ta a kan abin da ya dace ma addini ilimi Allah ya baka godiya akan wannan ilimi shine karantar da shi ni'ima ta 'ya'ya Allah ya baka i ƙoƙari ka ba su tarbiyya ta musulunci to waɗannan abubuwa uku sai in sun haɗu sannan godiya take tabbata kenan zuciyarka ta ƙudirce cewa ba ƙarfinka ba ne ba dabararka ba ne ba wayanka ba ne Allah ne ya nufaci ka da wannan kyauta abu na biyu harshenka ya faɗa ga masoya Allah ya mun ni'ima abu na uku sannan kuma gabbanka su aikata wannan ni'ima ka sarrafa ta ga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a kamar yadda kowane rukuni daga cikin waɗannan rukunai guda uku na godiya aya ce ta alkur'ani ta tabbatar da shi rukuni na farko Allah ya faɗa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na ni'ima daga gun Allah ne kuka same shi kenan zuciyarka ta kudirce cewa Allah ne ya nuface ka da wannan ni'ima rukuni na biyu cewa harshe ya faɗa shine yake ce mana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis rukuni na uku cewa gabbai su aikata shine fadar Allah subhanahu wata'ala i'malu ala da shukra ubangiji ta'ala yace ya kai daud da kai da iyalinka ko kuma da kai da mabiyanka ubangiji ta'ala yace ku aiwatar da godiya gare ni to shine malam sai ya fada yace wa aula man shukira ma'ana ubangiji ta'ala shine mafi kamacin wanda za a gode masa wa alaihi usni malam ya ce a kansa nake zuba yabo ma'ana duk wani yabo da jinjinawa ina yin shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ina ambatan shi da dukkan wasu sifofi waɗanda suke na cika da batsewa sifofi waɗanda suke na kamala wanda kasancewar wannan yana nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanci yabo a farko kamar yadda bayani ya gabata kuma ubangiji ta'ala yana matukar kaunar yaban da bayinsa suke masa shi yasa ya karantar da mu yake faɗa qulidullaha aw idur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna ce da su ku ce ya Allahu ko ku ce ya rahmanu duk wanda kuka kiraya kusan da cewa Allah ne kuka kiraya kuma yana da sunaye waɗanda sun kai matuƙa a wajen kyawu kaga wannan yana nuna mana Allah subhanahu wata'ala shine ya cancanci yabo kuma yana ƙaunar yaban da bayinsa suke masa shi yasa yace mana ayyan mata du'u falahul asmaul husna kuma yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaitawa manzon Allah yakan ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik hadisin yana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ina roƙonka ka bani tsaro da kariya bi ridaka da yardarka min sakaɗika game da fushinka ma'ana ka kare ni game da fushinka sai ya ce wa bi mu'afatika ya Allah ina roƙonka wato ka bani tsaro da kariya bi mu'afatika da rangwamanka min uqubatika game da uqubarka wa a'udhu bika minka ya ubangiji na ina neman tsari da kariya da kai minka game da abin da ke gunka na azaba la uhsi sana'an alayka bana iya kididdige yabo a kanka anta kai ya ubangiji na kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai yabo kanka manzon Allah yake faɗa la uhsi sana'an alayka bana iya kididdige yabo akan ka ya ubangiji na kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai yabi kanka kaga wannan yana nuna mana Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanci yabo da jinjinawa kuma yana kaunar yaban da bayinsa suke masa shine malam sai yake faɗa sai yake cewa alwahid Ubangiji ne wanda yake makaɗaici a cikin zatinsa, haka makaɗaici ne a cikin rububiya, makaɗaici ne a cikin uluhiya, makaɗaici ne a cikin sunaye da sifofi. Ma'ana a zatinsa shi kaɗai yake, a cikin rububiyarsa shi kaɗai yake, ma'ana shi ne mahalicin kowa da komai, baya tarayya da komai. kuma sannan makaɗaici ne a cikin uluhiyya ma'ana a cikin ibada gaba ɗayan duk wani abu mai sunan ibada ko mun kankantarsa to cancanta ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ya cancanci ibada baya tarayya da kowa a cikin ibada ibada hakkinsa ce haka a cikin sunayensa da sifofinsa an gane ko? ko kun yi tarayya da Allah a cikin suna to a cikin a wajen hakikanin sunan an sha bamban haka ko da cewa bayi sun yi tarayya da Allah a cikin wata sifa to a wajen hakikanin sifar an sha bamban kaga ya bayyana mana cewa dan adam yana ji yana gani haka kuma shi ma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa yana ji yana gani kamar yadda ya ce inna huwa sami'ul basir shi ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da duk abin da bayansa suke faɗa kuma mai matukar gani ne babu wani abu da yake koyuwa gare shi kaga ya siffanta kansa da waɗannan sifofi guda biyu as-sam'u wal basaru haka kuma ya siffanta dan adam hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira dan adam Allah yace mun maida shi mai ji ne mai gani ne to kaga jin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da jin bayinsa ganin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban da gani wanda yake na bayinsa dan haka kenan kamar yadda makadaici ne a cikin zatinsa haka makaɗaici ne a cikin rububiyarsa makaɗaici ne a cikin uluhiya makaɗaici ne a cikin sunayensa da sifofi shine malam sai ya ce as-samadu kuma shine ubangiji wanda yake abin nufi da bukata wanda dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko daga cikin ma'anar as-samadu kenan abin nufi da bukata wanda dukkan halittu mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu wata halitta a sama ko a ƙasa wadda za ta iya wadatuwa daidai da kimtawar ido game da abin da ke gun Allah subhanahu wata'ala kowa mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fassara mana wannan suna na Allah as-samadu yake cewa as-sayyidul ladhi kad kamula fi su'udadihi ma'ana shine shugaba wanda ya cika ya batse a wajen shugabancinsa wa shariful ladhi kad kamula fi sharafihi shine madaukaki mai daraja wanda ya cika ya batse wato a cikin darajarsa wal'azimun lazika da kamula fi azamatihi shi ne mai girma wanda ya cika ya batse a cikin girmansa sai ya ce walhalimun lazika da kamula fi hilmihi shine mai jimiri wanda ya cika ya batse wato a cikin jimirinsa sai ya ce wal ganiyul ladhi qad kamula fi ginahu shine mawadaci wanda ya cika ya batse wato a cikin wadatarsa sai ya ce wal jabbarul ladhi qad kamula fi jabrutihi wato shine wanda yake mai iko wanda ya cika ya batse a cikin ikonsa sai ya ce wal alimul ladhi qad kamula fi ilmihi shine masani wanda ya cika ya batse a cikin iliminsa sai ya ce wal hakimul ladhi qad kamula fi hikmatihi shine gwani wanda ya cika ya batse a cikin gwanintarsa sai ya ce wa huwa allazi qad kamula fi anwa'i sharafi wa sudad yace shine wanda ya cika ya batse a cikin dukkan wani nau'i wanda yake na girma da daukaka da shugabanci wannan duka ma'anar as-samadu kenan wanda daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala zaka samu wani suna abin da ya kunsa na sifofi ba su da adadi wani suna kuma sai ka same shi iya abin da ya kunsa sifa ɗaya ce to shine anan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fassara mana ma'anar as-samadu ko a takaicen takaicewa kace shine shugaba wanda ya cika ya batse a cikin shugabancinsa ko kuma kace as-samadu abin nufi da bukata wanda dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai gaba daya mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wataala shine malam sai yake faɗa sai ya ce laisa lahu sahibatun wala waladun ubangiji ne wanda ba shi da mata wala waladun ko ɗa wanda wannan yana nuna mana cikar wadata ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda ai ba kowa yake buƙatar mata ko ɗa sai wanda yake gajiyayye mabukaci to Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne wanda ya cika ya batse a wajen wadatarsa baya buƙatar komai a wajen kowa kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi kamar yadda ya faɗa wallahu al-ghani wa antumul fuqara saboda duk wanda yake buƙatar ɗa sai wanda yake gajiyayye kasashe wanda yake buƙatar a taimaka masa a agaza masa haka wanda yake buƙatar mata sai wanda yake gajiyayye kasashe wanda yake bukatar a taimaka masa a agaza masa to da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake kansa ya nisanta kansa gabarin mata da ɗa kamar yadda ya faɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haka can yake faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in ali da haka shine anan yace laysa lahu sahibatun wala walad ubangiji ne wanda ba shi da mata wala waladun ko da kamar yadda ya fada lam yalid wa lam yulad ubangiji ta'ala bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda wannan yana nuna mana cikar wadata ta Allah subhanahu wataala malam sai ya ce jalla anil masili ubangiji ne wanda ya girmama wato gabarin almasil wanda yake tamka ma'ana babu wani wanda ya yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rububiyarsa ko a cikin uluhiyya ko a cikin al'asma'u wa sifat babu wani wanda yake tamka ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce almasil shine ma'ana ashabihu wan nazir wanda za a ce kama da wane yake to ubangiji subhanahu wata'ala ta kowace fuska babu wani wanda yake kama da shi kamar yadda ya faɗa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine yace laisa kamislihi shay'un wani abu komin girman sa komin kankantar sa bai zamanto ba kwatancin Allah sai ya ce wa huwa sami'ul basir shi mai matukar ji ne game da duk abin da bayansa suke faɗa kuma mai gani ne kuma haka ya faɗa halitta alamu lahu samiya shin wai ko ka san wani wanda yake tamka ga Allah subhanahu wata'ala amsa shine babu babu wani wanda yake kama da Allah kuma haka ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shine anan malam yake faɗa yake cewa jalla anil masili ubangiji ne wanda ya girmama ya wuce wato gabarin wanda yake tamka ma'ana babu wani wanda ya kama da shi kenan ba a cikin sunayensa ba ko a cikin sifofinsa babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa malamai magabata suke faɗa cewa duk wanda ya kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittarsa to tabbas wato ya kafirta duk wani wanda ya yi ƙudirin akwai wani wanda yake daidai da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya daidaita wani da Allah subhanahu wa ta'ala to tabbas ya kafirta to shi yasa malam da yake yake faɗa da yace jalla anil masili sai yace fala shabiha lahu babu wani wanda yayi kama da Allah subhanahu wa ta'ala wala adila babu wani wanda yayi daidai da shi an gane ko ba wanda yayi kama da shi kuma babu wani wanda yayi daidai da shi kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittarsa ko kuma daidaita shi da halittarsa wannan kafirci ne domin Allah ya faɗa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku sanya ma ubangijinku kishiyoyi alhali kun san da cewa baya da kishiya lafazin andad jam'i ne na niddun in aka ce niddun shine ash-shabihu wal masil wan nadhir kuma haka ya faɗa summa allazina kafaru bi rabbihim ya adiluna a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yace sannan waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu wato suna daidaita shi suna daidaita ubangijinsu wato da gumaka sun daidaita gumaka da Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada yadda suke bauta ma Allah haka suke bauta ma gumakansu kaga wannan kenan sun daidaita Allah subhanahu wata'ala da wata halittar shi duk wanda ya daidaita Allah da wata halitta to wannan ya kafirta haka wanda ya kamanta Allah subhanahu wata'ala da wata halittarsa to wannan ya kafirta shi yasa ya ajiye mana ka'ida laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine malam sai yake faɗa sai yace as-sami'u shine ubangiji mai matukar ji game da duk abin da bayinsa suke faɗa jin Allah subhanahu wata'ala ji ne wanda yake baya da misali dukkan wasu sautuka duk wani abin da ake faɗa ubangiji subhanahu wata'ala yana ji tare da sabanin yare da sabanin bukatu duk abin da bayi suke faɗa gaba ɗaya halittun da suke cikin sammai da ƙasai duk abin da suke faɗa Allah subhanahu wata'ala yana ji yana jin kowa yana jin komai duk abin da za ku faɗa a kan saɓanin yarenku da saɓanin bukatunku kowa abin da yake faɗa Allah subhanahu wata'ala yana jin kowa sautukan bayi ba sa rikita ga Allah subhanahu wata'ala ko bukatun bayi su rikita ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka yi bayani ɗazu cewa ko mun yi tarayya da ubangijinmu a cikin wata sifa to a haƙiƙanin sifar mun sha bambam kaga ya tabbatar mana cewa shi mai ji ne mu ma bayansa ya ce masu ji ne to yanzu misali walillahi masalul a'la ka ɗauka a matsayin ka in wani yana maka magana wani yana maka magana ta nan ba yadda za a yi ka fahimci kowanne daga cikinsu sai ka dakatar da ɗaya da Allah dakata har in iza ji mi zai faɗa kuma ka ɗauka cewa yanzu in an maka zance da wani yare baka san ba ma me aka faɗa kuma zancen da ake maka sai an ƙuga za ka ji idan aka kashe murya ba za ka ji ba to Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da bayansa suke faɗa a kan saɓanin yarensu da saɓanin bukatunsu a lokaci guda duk duniya su faɗa abin da za su faɗa gaba ɗaya kowa Allah yana jin shi kuma ya san me kowa yake bukata kamar yadda ya zo a cikin hadisi na cikin sahihu muslim maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa game da abin da ya rawaito daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ubangiji ta'ala ke faɗa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wa wahidin fasa'aluni fa'a'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu ma na ƙasa zalika mimma indi illa kama yanqusul miqyadu idza udkhila al-bahr ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina da a ce farkonku da ƙarshenku ma'ana tun farkon duniya har izuwa kiyama wajinnakum wa insakum da mutanenku da aljannunku ubangiji ta'ala ya ce kamu fi sa'idin wahidin gaba ɗaya ku tsaya a fili guda fasa'aluni gaba ɗayansu su roƙe ni fa'a a ɗaitu kulla wahidin masalatahu kowa in ba shi abin da ya roƙa ubangiji ta'ala ya ce wannan bai tauye abin da ke guna na arziki sai gwalgwadon abin da allura take tauyewa idan an tsoma ta cikin teku a shahid a nan fasa'aluni fa'a a ɗaitu kulla wahidin masalatahu gaba ɗaya fatin farkon duniya har zuwa ta, mutane da aljannu su tsaya a fili guda a lokaci guda kowa ya daga muryar shi ya ce ya Allah kaza nake bukata ka bani gaba ɗayan waɗannan halittu Allah yana jin kowa me ya faɗa kuma ga mu mabambanta yare kowa yaren shi daban kuma kowa bukatar shi daban Allah ya san bukatar kowa ya san kuma kowa me ya faɗa wannan gaba ɗayan mutane da aljannu da za su yi magana a lokaci guda kowa ya faɗi buƙatarsa kuma kowa ya yi da yarensa wannan baya rikita ga Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kowa kuma ya san kowa mi ya faɗa mi yake da buƙata kenan kaga a nan shi ne ya ce assami'u mai matuƙar ji ji wanda ya dace da girmansa sai ya ce albasiru wanda yake kuma mai matuƙar gani game da duk wani abu da aka gani duk wani abu da ake ji ko mun kankantar shi Allah yana jin shi duk wani abu da aka iya gani to Allah yana ganin shi baya koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine malam ya zo da waɗannan sunaye guda biyu sannan sai ya ce al'alimu mai matukar sani wanda saninsa ya kewaye kowa da komai duk wasu halittu da suke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya kewaye da saninsu, kamar yadda ya faɗa, li ta'alamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin kowa ya kewaye da sanin komai. Kuma shi sanin Allah subhanahu wa ta'ala sani ne mai faɗi, wanda baya da farko kuma baya da iyaka kuma baya da ƙarshe. an gane sabani ga iliminmu iliminmu yana da farko kuma ilimi ne ɗan kaɗan ilimi ne wanda jahilci ya rigaye shi kuma ilimi ne wanda yana da ƙarshe ubangiji ta'ala ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki kuma ya san abin da zai zo abin da ma bai kasance ba in ya kasance ga yadda zai kasance tuna Allah subhanahu wa ta'ala yana da sani akan haka shi yasa yake faɗa ya alamu ma baina aidihim wa ma kalfahum ubangiji ta'ala yana sane da abin da ke gaba ga bayansa da abin da yake bayansa kuma ya san abin da ma bai kasance ba in ya wakana ga yadda zai kasance kamar yadda yake faɗa walau tara iz wuqifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun yan wuta ne lokacin da aka zo da su gabar wuta aka tsida su abin da ya rage a ingiza su cikin wuta za su faɗa su ce ya laitana nuraddu ina ma a ce a dawo da mu duniya idan an dawo da mu suka ce ba za mu koma ƙaryata ayoyin ubangijinmu kuma za mu kasance daga cikin mominai ubangiji ta'ala ya ce sanade abin da suke ɓoyewa ne kafin haka shine ya bayyana gare su a duniya sun karyata alkiyama yau kuma ta bayyana gare su cewa gaskiya ce ubangiji ta'ala ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu kaddara cewa za a dawo da su duniyar kamar yadda suka nema ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata in ma an dawo da su za su koma aikata abin da aka hale su kaga anan abin da bai wakana bane Allah yake bada labarin in ma ya wakana ga yadda zai kasance to wannan yana nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wataala amma mu bayinsa ilimin mu ilimi ne dan kadan kamar yadda Allah ya faɗa wa ma utitu minal ilmi illa qalila abinda aka baku na ilimi bai zamanto ba face dan kadan ne kuma ilimin mu jahilci ya rigaye shi da ba mu san komai ba sannan daga baya muka sani kamar yadda ya faɗa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata ba ku san komai ba sannan kuma mu ilimin mu mantuwa tana riskar shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad ahidina ila adama min qablu fanasiya mun yi wasiya ga annabi adam ubangiji cewa kar ya kusanci wannan itaciya ubangiji ta'ala yace fanasiya sai ya manta haka kuma ilimin mu yana da ƙarshe karewa yake kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a domin idan mutum ya kai wani lokaci na dattijantaka duk wani abin da ya sani ya manta da shi ya koma yaro wanda a da bai san komai ba to shine malam sai yake faɗa yake cewa al-kabir ubangiji ne wanda yake kwararre ma'ana mai matukar sani wanda ya san komai ciki da bai malam sai yace almani ubangiji ne wanda yake tsararre wanda yake kiyayeye ma'ana wanda babu wani wanda ya isa ya tunkare shi sai ya ce arrafi ubangiji ne wanda yake maɗaukaki wanda yana da ɗaukaka ta zati da zatin shi ya ɗaukaka akan al'arshinsa sannan kuma yana da ɗaukaka ta sha'ani dukkan wani lamarinsa maɗaukaki ne sannan kuma yana da ɗaukaka ta rinjaye shi ke sama da kowa da komai wato da rinjaye a nan malam ya zo da lafazin almani ba don kasancewar almani yana daga cikin sunayen Allah a'a fuskar ba da labari ne cewa ubangiji ta'ala tsirarre ne ba wanda ya isa ya tunkare shi in yayi hukunci kuma ba wanda ya isa ya dawo da hukuncinsa an gane ko kenan shi kuma babi na ba da labari yana da faɗi akan babi na sunaye da sifofi ba a tabbatar ma Allah suna sai abin da ya tabbatar ma kanshi a cikin alkur'ani da sunna amma ta fuskar ba da labari ana iya faɗaɗawa nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك